صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا نبينا وشفيع ذنوبنا على القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان اللهم اغفر له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasu abubuwa da suka faru ko da suka yi da aka yi niyan fara da su tun shekarun jiya ya sa an ya mu waɗansu abubuwan da ya kamata mu yi ba shi muka yi ba wanda a ce yadda ashura ya saba gudana aka saba ashura ne za mu yi magana abin da ya faru a karbala ne a hasbi shi ke na abin da aka so a yi daidai wanda lokacin kuma da abin da ya faru kuma sai ya zama shekaran jiya batun abin da ya faru mu ya siya tun shekaran jiya wancan ma dole ya sa ina- ina magana kan shirin da muka ji suke suke da nufi su aika- aiwata wanda ya sa dole na tsaya yana magana kan wannan. ya cinye wani lokacin kuma sai jiya ga abin da suka aikata wanda shi umaru rayu kuma ana magana dangane da abin da suka aikata sai zama ainihin ah, tunatarwa dangane da abin da ya faru da takamaimai shi bai bai- bai iya yiwuwa ba a daidai wannan lokacin a rayu halin ko yau dai da yawa ma a yau suke aka ɗauka a shura da a waɗansu wurare har da ita karbala kanta yau ne aka yi gagarumin taro na ranar ashura ɗin a kuma biranen iran daban-daban da sauran wurare duk a yau ne suka yi ashura saura kwanukan ashe wuraren ma'aurin suna sai dai kuma dai mu da yake shekaran jiya da jiya ne suka fi muhimmanci a wajen mu. lokacin kuma ga abin da ya ɗauke mu hankali zan so in dan dora akan abin da inda na tsaya dangane da tunatar da mu kan abin da ya faru ranar goma ga wata kuma kuma wannan yana da kyau ya zama an- an tunatar da wancan karin mun sha inda wani wani mugun bawa ya zo ya yi magana yana ma yana ma imam albishir da wuta mai shi sunansa ibn hauza to sai imam alaihi salam ya ce a zan je ga ubangiji ne mai gafara karimi abin biyayya mai tausayi kai ne wani sai ya ce shi ne ɗan hausa sai ya ce allahumma hawuzku ko ko huzku allahumma huzku ilallah to dan take ko dokinsa ya zabura da shi ibn hausa ya fi- ya ya- ya- ya ji haushi sai ya zabura dokin sai su kwan dokinsa bayan da aka masa to tsallan nan da dokin zai yi sai shi sai ya faɗo sai ya zama kafarsa ta makare a dukkan sai doki ci gaba da gudu da shi haka. to haka nan har ya gutsutsura jikinsa ya karere jikinsa har kuma ya je ya jefa shi a cikin ramin da ke da wuta sai kuma wutar ta kona shi nan take wani wurin mai ruwa mai suna masaruf bin wa'il alhadirami ya ce yana cikin yana gaba-gaban dawakan da suka gabata wajen yakan hussein ya ce ya kuma so ne shi ya zamana shi ne ya fara harbin kan hussein domin ya sami babban rabo wajen ibn ziyad amma ya ce zinaga abinda ya faru da ibn hauza sai na sani cewa wannan mutanen iyalan gidan nan suna da wani matsayi a wajen allah sai na bar mutane sai na ce ba zan yaƙe su ba in zauna mutane wannan shi a wani wanda ya je ke nan da nufin wai shi ma yana yana fata ya zama shi ne zai harbi kan wasai da ya sami babban rabo wajen ibn ziyar amma da ya ga abin da ya sami ibn hauza din nan sai ya bar fagen fama sai zuhair bin ƙayin ya fito ya zuwa ga su mutane akan doki yana cewa da su yana ɗauki kuma da yana da surki a jikinsa sai ya ce ya mutanen koma ina muku gargaɗi daga azaba azabar Allah domin haƙƙi ne akan musulmi ya ma ɗan uwansa musulmi nasiha mu kuma har yanzu tsakaninmu da ku har ya zuwa yanzu ne mu yan uwa ne a addini ɗaya matuƙar takobi bai bai auku tsakaninmu da ku a ba ba fafata da takuba ba sunanmu duk cikanmu musulmi saboda haka kun cancanci maimakon nasiha idan ko har an kai ga daga takubba da akwai takubba da to shi kenan ba isma wannan yankon kan ya yanki kenan mun zama al'umma kuma wata al'umma da ba Allah ya jarabce mu kuma ya jarabce mu ya zarce mu da ku da zuri'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa domin ya ga mai zamu yi da zuri'arsa abuwa haske na shiga mu rin ya ga mai Allah ya gwada yana gwada mu ne mu da ku da zuri'an annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ga menene mu da ku za mu aikata to mu muna kiran ku zuwa taimakon su da tabar da wannan dagut yazid da ibn ziyad ku ba za ku samu wani abu daga waɗannan mutane sai mummunan rayuwa ƙarƙashin sarautarsu za su zubar da idanuwanku ne kuma su yanki hannuwanku da ƙafafu kuma su yi masarar kuma su tsitsire ku a kututturan dabine kuma su kashe manyanku da dattawanku da malamanku irin yadda suka kashe hujir bin abi da sahabbansa da hani bin urwa da ire-irensa rifar wannan magana zuhair bin ɗan ya ga masu wannan magana sai suka shiga zaginsa suna yaban ubaidullah bin ziyar suna yin addu'a gare shi suka ce ba za mu bari ba har sai mun yaƙi sahibinka da wanda ke tare da shi suna da musai ko kuma mu kai shi da shi da sabansa ya zuwa ubaidullah bin ziyar cikin aminci cikin lafiya ke ba tare da yake in ma dai mu kashe shi ko mu kama shi mu kai shi wajen sarki sai zuhair ya ce da su bayan allah dan fatima shi ya fi cancanta da son da nasarar da goyon bayan fiye da dan sumayya in har ba ku taimake su ba to ni ina neman tsarin allah daga cewa kada ku kashe su ku kyara wannan mutum da shi da ya zi domin na san cewa zai yarda da ɗa'a ba tare da kun kashe musayi ba wato ku kyara shi da ku kyara husaini da sarkin ya ga abin da zai musu kuma shi sarkin zai ba zai yarda da abin da kuka yi ba kuma bayan kashe husaini sai suka sai sai shima ya harbe shi da kibiya ya ce yi ma mutane shiru yi shiru allah shiruntar da bakinka ka kosar da mu wato mun kosa da wannan magana da kake ya ishe mu ka gamsa ka gimshe mu da gimsarwa shi ne bai dame ka ko magana ta dame mu ima mutane shiru harbi da kibiyan irin harbin ya harba ta bangare shi ima mutane shiru sai shi zuhar ya ce yamnar bawar ala ake bai ma iyaka wa khatu wannan kuma ya sifanta mahaifinsa da bawar ala ake bai ya yi ya kasance yana yoyon fitsari ya ce to ba da kai nake magana ba ai kai dabba bana wallahi bana tsammanin ka iya wani abu na littafin Allah ko da aya biyu bana tsammanin ko ka aya biyu ka iya karanta aya littafin Allah albishirinka da kunyata a ranar alkiyama da azaba mai rai sai shi mu ya ce inna allaha shi ya kashi mu ya ce inna allaha qatiluka wa sahibuka an sa to ai allah zai zai kashe ka da kai da sahibin ka ba da jimawa ba wa allah ne zai kashe shi shi mu ne yake nufi da kisa sai zuhari ya ce yanzu da mutuwa kake bani tsoro wallahi mutuwa tare da shi ya fi soyuwa gare ni fiye da dawama tare da wani sannan ya fuskanci mutanen ya ci gaba da maganarsa ya ɗaga ya ɗaga murya ya ce bayan allah kada wannan mai kakkausan zuciya ya rudar da ku gabar addini da ire-irensa wallahi duk mutanen da suka shekar da jini nan zuri'an muhammadu da iyalan gidansa ba za su taɓa samun cetonsa ba da wanda suka kashe masu taimakonsa da masu kare haramcin alfarmansu sai wani mutum daga cikin sabansa cikin mutanen zuhair bin kaikin ya kira shi ya ce amma abdullahi yana ce maka ka dawo yana cewa na rantse abdullahi idan mumin ada fir'aun ya yi ma mutanensa nasiha kuma ya yi musu iyakan da'awa kai ma wallahi kayan kayan waɗanda nasiha iyayen nasiha kuma ka kai makura wajen yin masu nasiha da wa'azi in abin yi masu amfani daga fama tugunin ayatu wani zuru an kawai lafiya ba yana nufin an yi wa'azi sai a wasu ba amma an akan yi wa'azi ko don a fita uzuri fazakir ba fazakir inna fa'atin zikira fayyadzakaru man ya sha ainihin wa'azi ana yi a fita a fita a fita haƙƙi ko da mutum bai ji ba to shi shi abi abdullahi alaihi salam yana cewa da zuhair ya aika masa cewa ya ya wadatar kai wa'azi ya wadatar ka fita kamar yadda mumin ayar fir'awa wanda shi ma yayin mutane sa wa'azi amma dai duk da haka suka yi masa barazana da kisa to amma dai ya fita kai ma ka fita sai hussein bin burair bin hudai ya nemi izini bai magana da mutane sai masa izini wato wannan hussein bin burair bin hudai cikin jama'a imam ke sai masa izini kuma shi dattijo ne wanda tabi'i ne kuma yawan ibada makarancin alkur'ani yana da cikin manya-manyan malaman kofa a babban masallacin kofa sun san shi sarai kuma yana da matsayi a ƙabilan hamdan hamdaniya wanda suke nan kuba suna girmama shi sosai sai ya je kusa da su ya tsaya ya kira da murya sai ya ce ya ku mutane allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wa mai albishir da gargaɗi mai kira ya zuwa ga allah kuma fitilla mai haske wannan alƙur'ani ne bashiran wa nadiran wa da'i ila lahi wa sirajan munira wannan ruwan furat hatta bakaƙen alhanzir da karnuka suna shiga suna sha amma kun shiga tsakaninsa da ɗan 'yar manzan Allah wannan shine sakamakon ku ga Muhammad sakamakon da za ku Muhammad kenan suka ce ya burai ka cika magana ya isa ka kama bakinka dole wallahi sai Hussein ya sha kishi kamar wanda suka sha kishi kafin sa wanda suka sha ba musamman suke nufi da wani kama a disha man kada kamar wanda yake shi kafin sa san mai suke wasu na nufin usman bin affan ne wasu na cewa washi ma an tsaye an rutsa da shi amma a gidansa ne kila ya sha ruwa amma dai sun ce kama sai wanda ya sha kishi kama wanda ya sha kishi kafin sa wannan dattijan da ya musu magana sun san sun san darajarsa amma kuma wai ya cika magana ya ishe ba ya ce ya mutane na ya kawo mai kira su wannan iyali na muhammadu ga su a tsakanin wa'annan zuriyarsa ‘ya'yan gidansa da ‘ya'yan gidansa mata da harimansa to ku kawo abin da ke tare da ku mai kuke nufi za ku yi da su suka ce muna son mu miƙa su ne a hannun sarki ubaidun labini zai ya ga abin da ra'ayin da zai da su sai ce da su ashe ba za ku iya karɓa da gare su su komo daga inda suka zo ba su koma ku kyale su mana su koma inda suka zo kai can ku ya mutanen ku kun manta da takardun da kuka rubuta alƙawarin kuka bayar kuma kuka shaida wa Allah akan wannan kuma akan ku cewa kuka kuka rubuta masa takardu kuka yi Allah ne shaida yanzu ku kira iyalan annabin ku kuma yanzu ku ce kuma yanzu za ku ku kira iyalan annabin ku ce za ku yaƙi don kare su har yayin da suka zo muku ku kuma miƙa ma ibn ziyar su sannan kuma ku shiga tsakaninsu da ruwan furat to turma irin halifcin da kuka yi zura'ar annabi me ya same ku ne kada allah ya shayar da ku rana da kiyama turma mutane tur da ku a matsayin mutane sai wasu daga cikin suka ce kai wai me kake cewa ne ba mu san me kake cewa ya ce na gode wa Allah da ya ƙara mini basira da gane da yanzu na gane ko da suwa nake magana ya ce ya Allah ina bara'a ya zuwa gare ka daga aikin wa'annan mutane Allah ka riskar da su da tsanani da tsanani Allah ka riskar da su da tsanani a tsakaninsu wato su faɗa da juna har su gamu da kai kana fushi da su sai suka shiga harbici da kimau suna kiman na fafafa a gefen wanda ba yana ta jin saukan kimau a gefensa sannan hussein alaihissalam ya hau dokinsa ya dauki musafi na alkurani kenan ya dora a kansa ya tsaya da ƙashi yana fuskantar mutane ne ya ce ya mutane na tsakanina da ku yanzu akwai littafin allah da sunan kakana manzan allah sallallahu sannan ya shaidar da su ga kansa mai tsarki da kuma abin da ke tare da shi duk shaida ne so shaida shi wane shi shi shaida ne kuma ga abin da ke tare da shi na takobin kakansa annabi sallallahu alaihi wa da rawaninsa duk suka an samu su su don haka ne ya tambaye su ba kun san ba ku san ni dan yar annabi ku bane kuna musun cewa fatima ta zahara sai da nisa alimi ita ce uwata suka ce lalle haka ne ita ce uwa kuma ita yar manzo Allah ce haka wannan alkur'anin da na dora kaina ashe ba littafin da aka saukan makaka na haka ne wannan rawanin da ke kai na ashe ba rawanin manzo Allah bane lalle haka ne rawanin kaji sun sani ke wannan abayan da ke jikina ba ta manzo Allah ba ce wannan dokin da nake kai ba dokin annabi ba ne? shi ne mun san shi shi ne wannan takobin ba takobin manzo Allah ba ne? duk suka duk suka ce duk gaskiya ne to sai ce to to me yasa kuka zo kashe ni suka ce ɗatar lil amiri ubaidullah bin ina mai neman ba su uzuri bai ne ka kusa yanzu zaka ga mutane wasu ga wanda fiye magana yana nema ma mutanen nan uzuri su ba su ce maka ba su ce ka nema wasu uzuri ba su sun faɗi dalilin da yasa suka yi ko ka daina nema wasu uzuri yanzu su sun faɗi dalili me yasa su me yasa sai ce me yasa ka kashe suka ce saboda bayayya ga sarki ubaidullah bin ziyad da'atan lil amir ubaidullah bin sai imam alayhi salam ya ce da su turmuku wannan jama'a turmuku yanzu kun zaro mana ta kubba kuma kun hasa mana wutan yaki kuma kun gabatar da mu ya zuwa a maƙinmu maƙin sai kuma yanzu kuka zo kuma kuka zama da kun kira mu akan za ku taimaki mu akan maƙinmu kun zo ku ne kuka zama mabiyan makiya ba tare da wani adalci ba ba tare da wani buri da kuke da shi ba to tir muku kuwa tir ɗin ma da yawa ya magana cikin irin wannan da yake ya magana da kalmomi masu tsaurin ma'ana tarjaman su da hausa zai zama sai an ɗauki lokaci ana ta bayanin ko kowace kalma mai take nufi kafin abinci amma dai ina kokarin fadin abin kuɗa abin da yake nufi ke bayanin gashi da kuka zo kuka yi tafifi bayan da kun kira mu a matsayin za ku taimaki mu suka zo kuka zo kuna taimakon makiyin makon nisanta gare ku ku bayan bayan umma kuma shazzozin da rundunoni masu wurgi da littafi masu jirkita kalama asiban laifi masu ɗaukan wasu wasu shaidan masu bice sunnoni kai can ku yanzu irin waɗannan mutane kuke taimaka ma wato irin waɗannan waɗannan waɗannan masu wanda suka yi burgi burgi da littafi suka juya kalma a matsayinsa suka suka bice sunna irin wayannan kuke taimako a kanmu ku taɓar da mu na haka ne abin da kuke wanda wanda suka yi yaudara a cikin ku sun yi wannan da i ɗan da i yana nufin ibn ziyar ya ya ba ni zaɓi tsakanin takobi da ƙasƙanci to ku haihata ku karɓi ƙasƙanci Allah ya ki wannan gare mu da manzonsa da mamumin zama irin mai zama wani za mu karfi haskanci amma duk da haka zan yaƙe ku da wannan iyali tare da ƙarancin adadi da kuma taɓarwan masu taimako wato ba mataimaki ga shigun ba da yawa sannan yawa 'yan su baitocin waƙe aka ce an yi masa ba shi baitocin waƙen na wani mawaƙi ne mai suna farwa bin musai almuradi yana cewa ba in na hazim fahazzamu na kunduma wa in na kuzam وغير محظمين وما أنت أبنا جبنا ولكن منايانا ودولة ودولة آخرين وكل الشامتين بنا أفيقوا سير الشامتون كمالكين إذا إذا إذا ما الموت رفع عن أناس بكلكلة anaha bi akharina wani wannan baitocin wajen kamar su cewa suke ainihin idan ka fuskanci mutuwa ka dake to kamar gwarzantaka kuma duk wanda ya yi maka shammaki a wannan to shi ma zai gama da shammaki wata ba ba kulli shamiti na bina a fiko ce wanda suka yi mana shan mati mu farka sai rukasha mai tuna kama da kila wanda suka yi mana shan mati su ma su gama abin da zuwa za ka gama da abin da muka gama da ya ce amma wallahi ba za ku rayu ba ba ku zauna ba bayan wannan aiki na ku da za ku aikata sai kamar zamanin da mahayi zai yi a kan abin hawa wanzu mutum ya hau doki shekara na yakan yi akan doki mai sauran ko mota ne ma yanzu mutum ya hau ko jirgin sama shekara na yakan yi jirgin sama bai sauko ko mota bai sauka ba yau dan kalilin ma'ana kina ga dan zamani kaɗan ila kamar hawan mahayi da saukansa ila ya gara rayuwar da za ku yi kenan har juyi ya juyin nika dutsen nika domin dutsen nika irin wanda suke da shi munan ba mu san shi ba irin wanda ake juyawa shi ne haka ba wanda muke gurzawa ba ne kamar juya dutse ya yi an juya dutse zai in ya fara ta nan zai dawo ta nan wato ainihin in kana rike da marikin dutsen in ka juya za ka dawo da shi inda ka fara ba al'adun kuma yanzu mutane sukan ba da misali cewa juyin masa tun da aka dauke shi na aiki to har duniya ma'ana zamani zai juye ya zama kun kuntata kun shiga cikin wani hali ke wannan alkawari ne haka ubana ya alƙawarta miki wato ba ubana ya gama da ka in kun yi man wani abin da ku yi ɗan rayuwar ku kaɗan ne sai kuma abuwa su bai rikice mu kuma shi ma daga kakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa ajibu amrakum wa shurakaakum thumma la yakum amrukum alaikum gumma thumma qudu ilayya wa la tunzuru inna inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa illa huwa akhidhu bi nasiyati inna rabbi ala salatul mustaqim wannan imam ya sa wa'annan ayon alqur'ani ne ya sa shi a magana magana da annabi nuhu alaihi salam ya da mutanen sai ke cewa inda ba in ainihin wa'azin ya yi musu tsankunci ne to duk abin da su su su tattara kursi kulle kulle nan za su kulla kar su zora shi ya tawakkali wa Allah ba wata dabba face Allah ke rike da makwarkwadanta sannan imam ya daga hannunsa sama ya ce allahumma habis anhu qafarar sama wa qas alaihim sinina kasni kas kasni yusuf wa sadad alaihim gulamu saqib yusqihim kasan musabba fa innahum kallabuna wa khadaruna wa anta rabbuna wa alayka tawakkalna wa ilaykal masir yace ya allah ka dauki kame sama kame kame dugowar sama a kansu wato zuma ba ba ruwan sama kuma ka aiko musu da shekaru irin shekarun yusuf wani shekarun yusuf wanda yusuf ya ba da fassara a misira shekara goma ba ruwa sannan kuma ka sallada musu wannan yaron ba sa ƙife wannan amirin wani ya ba da labarin kula ba sa ƙife wani yaro ne wanda zai barna ba sa ƙife ne zai mutanen kofa barna shine hajjaj bin yusuf wanda ya je kufa kuma abinda suka kaskanci da suka gani ke ya hau mun bari a masallaci ya hau ya jawabi ya ce na ga kawo ka sun nuna sun isa girbi kuma girbin na zo jama'a an haɗu a masallaci an ɗauka sarki ya zo yana jawabi ce aka kawo kasun nuna toga mai girbi yanzu ai ba wanda ba wanda ya fita masallacin kama ya kawo duk ƙofofin an duk dakarun shi sun kulle aka girma kawai aka dunga yi shi ne a yake ce Allah ka sallada masu nan gula masaki ya shayar da su gidauniya mai ɗaci domin sun ƙaryata mu sun taɓar da mu kuma kai ne ubangijin ku a kai kai ne ubangijin mu gare ka muka dogara kuma kuma kuma ya zuwa gare wannan addu'a ta imam Allah ya karɓa Allah ya gana musu kaskanci da walakanci a hannun ɗawage tai sun ƙi su taimaki bayan Allah sun biyayya ga waɗanda suka yanka su domin domin takobin hajjaj takobin banu umayya ne takobin banu umayya ne ba na wani ba ba ba takobin ba takobin wanda suka yi mabiyayya din ne shi ya zo yanka su ya ce wallahi la ya da ahadan minkum illa antum illa in taƙamali minkum قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينصر لي ولأهل بيتي وأشيائي kuma ya ce wallahi ba za a bar ɗaya daga cikinku ba sai an rama min ka abin da sai an sami wanda zai rama min kisa da kisa tsara da tsara kuma wanda za su taimaka min da iyalan gidana sannan Hussein alaihi salam ya ya ce a kira masa Umar bin Sa'ad sai aka kira masa shi shi Umar bin Sa'ad bai so ya zo ba ya ce ya Umar kai ne yanzu za ka yaƙe ni ka kashe ni kana rayawan cewa wannan da'i ɗan da'i ya ya walitaka ƙasan rai da jurjan wallahi ba za ka ni'imtu da wannan ba har abada da wannan wannan alkawari ne da rubutacce kamar ina ganin kanka an soke a kara itace ke an jingina a ƙofan kowa yara na jiba juya kuma haka nan ya faru abin da shi imam yawa haka nan aka yi lori an zo da kan ibn sa'adin an an itace an jingine yara na ka samu ne ba samu har ba baharu an yi haka nan muka wanda ya ce mashi ainihin ba ba za ka taɓa ne mutuwa da wannan gwamnan da aka baka gwamnan rai nan ya ce da jurjan da san kila ko har da jurjan din ba amma na cewa rai da isfahan amma nan ya sa da jurjan jurjan tana da nisa da rai rai ita ce tehran din yanzu koyo a talabishin na ga taron mutane a mashadin abdulaziz a rai a ranar ashura suna bikin ashura jama'a lafifi yanzu ta zama tehran su kusan da a gefen gari amma yanzu ta zama ta ta haɗe da tehran rai da ko tsohon gari ne tsohon ganuwa da wacce shekaru nan ne nan ne ma kamar headquarter wannan yanki rai to kuma akwai isfahan ita kuma ta ma ta zama headquarter da isfahan da rai duk sun zama headquarter ƙasa ƙasar al'ada a daurorin to georgian ko tana can arewa ne wajen iyaka da tsohuwar tarayyar soviet kafin a kai masha ainihi ta georgia za a fita mota tana da ɗan nisa amma ta yi wani lokacin ƙasa ɗaya ne tun nan ya sa georgia ne ko ispan ne da yi ƙasa ɗaya aka ba shi lalle ma keke ƙasa ne lalle shi da ya so ya sha shagalin gwamnati ɗin don yana cewa a turku mulkan rai warrayu muniyati yanzu zan bar mulkin rai ne kuma rai shine burina ko kuma zan dawo hannuna cakuɗu da jinin husaini an ba shi zaɓi sai ce kaki shi dai ba zai bar wannan mulkin ko ma menene sai je kawo kai ɗin da ya samu mulki ya ko kamo kan kun bai samu mulki ba kuma yadda ke ce shi ba za ka taɓa na mutuwa da wannan ba ya so ya sha shagali ta uku da ma an sha shagalin gwamna an zama shugaban rai da isfahan da ma georgia inda za a dama shi to yanzu kuma yanzu kuma ba bayan nan fa bayan sha shagalin fa in wata aka shiga aka dawo ma sai a ji daɗin wannan shagalin da aka sha sai ya juya ya fasatin da ya ji magana imam da sur bin ziyar aryaki ya ji zancensa da kiran neman taimako da yake sai ya fuskanci umar bin sa'ad ya ce da shi kana nufin za ka yaƙi za ka yaƙi wannan mutum ya ce i walla kisa yaƙi ko wanda mafi sauƙinsa shine ainihin a ciki a filla kawuka hannuwa su tashi ana yaƙi ana filla hannuwa yana tsagawa da kawo sai guru ya ce mashi to me zai sa ba za ku ɗauki ɗaya daga cikin abubuwan da ya ba ku zaɓi a kai ba kisa ko da ku ƙyale shi kuma inda ya fito ba ya ce inda al'amarin yana hannuna ne da na karɓa amma sarkinka ya ƙi yadda ya ce ya ƙashi kawai za a yi sai hur ya rabu da shi ya je tsaya tsakanin mutane kusa da shi akai ƙurat bin kais sai ce ma ƙurat ka ba dokin karwa yau ya ce a ya ce kana son ka ba shi ruwa ne sai kurata ya tsawo ya ɗauka ko yana son zai gudu ne ya bar yaki sai bai so ya zama ya baya son ya ga wani ya gaci sai ya kyale shi sai horo ya shiga kusantar hussein ɓangaren hussein a hankali a hankali ya sai muhajir bin aus ya ce kana son za ka dira masa ne za ka yi masa hari ne sai shiru sai firgita shi mur- mai- muhajir sai fara zancen sai dangane da wata ya ce da za a tambaye da a ce wane ne ya fi kowa jarumtaka a mutanen ku da ba zaɓa za mu ce kamar ce kai ne nake gani wajen kai na kamar ko mai nake gani kamar na ga hannun ke sai wuri ya ce da shi a an ba ni an ba rai na zaɓi tsakanin wata da aljanna to wallahi ba zan zai iya zaɓan wani abu a kan aljanna ba. ko da za a kona ni da wuta a wannan duniya ke ko da nan duniya kona ni za a yi kurmus sai dai kwaka na amma dai ba za a ce ma aljanna kake so ko me ko mulkin duniya ke mulkin duniya ce aljanna ko a kona kai ce ko da kona da ba da za a yi ba da za a yi tsakanin aljanna da wani abin za a yi zaɓa wani abu a aljanna sai yadda ke dokinsa yadda dosai ya amma ya sun koyar da mashinsa ya sun koyar da kansa saboda kunya na iyalan gidan annabi da abin da abin da ya zo da shi da masu da shi da abin da ya zo su a kai don shi ne ya rako su a zuwa wani wanda ke ba ruwa ba ciyawa ya faɗi yana mai ɗaga murya ya ce yana cewa allahumma ilaika unibu wa tub alayya wa qad arabtu quluba ulaika awliyaika wa awladi nabiyika ya ce ya allah ni ina neman tu- tuba ya zuwa gare ka na dawo gare ka ka ka karɓi tuba na na firgita zukatan wa'annan waliyai naka da kuma 'ya'yan annabin sannan sai ce ya abu abdullah inni ta'ibun fa halli min tauba na tuba za a karɓi tuba na sai hussein alaihi salam ce na allah zai karɓi tuba sai ya farin ciki da wannan ya yanzu ya su kankance da rayuwa ta haraba da ni'ima da wahamiya har ya ga ma imam hussein wani labari ya ce gaskiya lokacin da na fito daga kuba zan zo na ji murya na ce mini abshir ya horo bil janna albishirin ka ya horo albishirin ka da aljanna sai na ce a raina kai can horo ya za a yi mashi albishir da aljanna alhali za shi iyakan ɗan ƴar annabi ɗan ƴar manzo Allah ya zai wuce da sai hussein alaihi salam ya ce ka dace da alkhairi da rana sannan ya nemi izinin hussein ne magana da mutane ya magana da sauti arba ya ce ya ku mutanen kuba akwai kalmomin da suke da larabci suna da ma'ana da wasu an fassara su masu da ma'ana li'ummikum alhabala wal abara kamar kiran hasara ne da tabiwa amma aka ce uwanku ta yi wabi da larabci ba da hausa ba aka ce aka da hausa aka zagi mutum aka ce uwarka ta yi wabi ba zai mashi ma'ana ba su ba zagin bahaushe daban ne shi kenan ne wato bukai ai musu kiran hasara ya ce kai can ku turmaku ko kuka kira shi kuka yi masa alkawari san yanzu sun zanzu kun kewaye shi ta kowane sashi kun hana shi ya koma ya fuskanci ƙasar allah inda ya ga dama fafaɗa kun hana shi amintuwa da iyalan gidansa ya zama yanzu kamar kamamme a hannun ribatacce ba zai iya inana ma kansa wani abu kuma kuka rutsa da hadda 'ya'yansa da- da- da matansa kuma kuka hana su shan ruwan furat gashi nan yana kwarara wanda ainihin yahuda da nasara da majusu kai hama hadda aladu da karnuka duk suna sha yadda suka ga dama amma su ga su kun bar su cikin kishi to turma abinda kuka ha- kuka halifcin da kuka yi ma muhammadu a zuriyarsa kada allah ya shayar da ku a yayin da kuma kuke jiki shi sai mayakan kafa suka shiga harbin shi da kibiya sai ya jawo ta baya ta baya ya zuwa ga kusai domin ya hussein alaihissalam ya riga ya hana sahabbansa da iyalan gidansa su fara yakan mutanen ci ko da wata kare zama ko ka fara yakan su don haka ke ganin ainihin sahabbansa a duk wani mukami ko suna wa'azi ko an harbo musu sauki da ba su mai da martani sai su dawo kawai domin mai sauka da umarni shugabansu jagoransu bi abdullahi hussein domin ya ce baya son ya zama shi ya fara yakansu wannan ne shi murtsinan ne ya faɗi magana da ƙarfi ya ce aina banu uktina ina 'ya'yan 'yar uwanmu aina abbas wa ikwati ina abbas ina 'yan uwan abbas sai suka suka yi shiru ba su saurara suka juyi ba su sai imam sai ya ce ajibu wa in walau kana fasa ba an samu shi ko da fasiki suka ce to menene ma shi an ko ma to me kake nufi menene yace ya ku 'ya'yan 'yar uwata ku amintattu ne kar ku kashe kawo ku tare da Hussein ku yi da'a astagfirullah ku yi da'an amirul mu'mini ne Yazid tir sai Abbas ya ce la'anaka Allah wa la'ana ama- imamaka ya- amanaka ka wa imamaka ma Allah ya tsine maka kai da amanar taka da ma shu- jagoran naka yanzu za- mu za ka ba amana dan manzan Allah ba amana gare shi sannan kuma ka ka- ka umarce mu san shi da'a mu bi da'an eh, la'anannu ƴaƴan la'anannu sai umar bin sa'ad ya ya gabato ya fuskanci askarin imam hussein ya cilla kibiya ya ce ishadu li inda amir anni awwala marra ku yi min shaida wajen sarki ni na fara harba yanzu an fara yaƙi ke kuma rubin sa'ar yana neman shaida shaidu su yi masa shaida wajen sarki shine farkon wanda ya cilla kibiya ta je askar ɗin imam hussein sannan sauran mutane suka fara cilla kibiyoyi insha Allah da yake lokacin da muka fara magana ya ka lokaci kan kore ma a da yawan makatar nan da yawa wurare sun ka karanta har farko har tun farko har ƙarshe suka fara da sassafe ne wala Allah inda irin wannan irin na gado din nan sai dai a fara da sassafe to da yake su larabawa ne da yawa sukan karanta da larabcin su kawai shi ke na yadda yake kawai suke karanta an gama ba ba za mu kwanan abuwa da dama sai mu tsaya ma mun ɗan yi bayani amma dai yana da kyau a san wannan abin da ya faru kenan wannan muna muna kai yanzu mun mun- mun tsaya daidai inda babban kwamandan askarawan ibn ziyad ya takarrubi ya zuwa ga mai gidansa da shaidar jama'a cewa su shaida wa sarki shi ne farkon wanda ya harba kibiya sansanin hussein ko ya sami kusanci da lada wajen amir sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib sallallahu bayan sallah Yeah.